ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na laraba takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya in ba manta ba jiya mun cike a sura ta wato 52 in ka faro in ke wato sura ta 52 wajen sauka sannan sura ta 11 idan ka faro irge daga sama yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu yusuf alayhi salatu wa salam suratu yusuf sura ce ta sha biyu in ka faro lissafi daga sama daga kan suratul fatiha kadi suratul sai da na zauna kuma gurin zuke um, suratu yusuf kamar yadda muka faɗa sura ce ta ta sha biyu sannan ita ce sura ta hamsin da uku wajen sauka domin ta sauka ne bayan suratu hud alayhi salatu wassalam sannan sura ce makiya kamar yadda malamai suka tafi a kai wato an saukar da ita lokacin annabi alayhi salatu wassalam yana makka tana da ayoyi ɗari da sha ɗaya ayoyin ta ɗari da sha ɗaya malamai sun haɗa kan wannan ba wani saɓani a kai sannan kuma sura ce wadda wato malamai suna faɗan sababin nuzul ɗinta cewa tambaya aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda za mu ji akwai hadisin Uqbatu bin Amir radiyallahu anhu yace na tambayi annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya karanta min suratu hud da suratu yusufa sannan kuma hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda akwai asar da gare shi da yake cewa na ji wani gari him a Syria da ake kiransa mutanen garin sun tambaye ni cewa da Allah in karanta musu wata sura a cikin Alkur'ani sai na karanta musu suratu Yusuf sannan kuma ya inganta cewa sai na Umar Allah ya kara masa yadda yawanci kafin ya tayar da sallah musamman a kowace sallah ko sallah asuba yakan bi sau sau ya duba ya ga an didi da sau yadda ya kamata sannan suka ce mafi yawanci idan ya zo a sallah asuba yana karanta musu suratu Yusuf ne ko suratul Nahl wannan da irin abubuwan da za mu hararo kenan dangane da abin da ya shafi suratu Yusuf har wasu ma suke cewa akwai makota da sun haddace suratu Yusuf ne dalilin yawan karanta ta da Zaina Umar radiyallahu anhu yake to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نعم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kamar yadda mun sha faɗa a farkon surori waɗanda suke da waɗannan kuraman baki cewa abin da malamai suke kawowa Allah madaukakin sarki shi ya san me yake nufi da alifin da lam da ra ma'ana ta biyu da muke kawowa shine an kawo shi ne don kalubalantar larabawa waɗanda suka ƙware wajen larabci da adabi da litirita cewa Qur'anin da kuke karyatawa wanda Annabi Alaihi Salatu Wassalam ya zo yake karanta muku kuke cewa karya ne to da larabci ya zo da shi kuma harafan nasa shine alif zuwa ya'u ga misalin su da alif da lam da ra kuma an kun isa ku dauki irin wa'annan harafan ku zo da irin sa tunda kun karyata abin da ya zo da shi wannan shine ma'ana ta biyu kuma ma'ana ce mai girma da kyau kwarai da gaske sauran kuma kamar yadda muka faɗa ana kawo wasu amma ba su da ƙarfi wannan tafi biyun nan sun fi kyau sai Allah yake tilka ayatul kitabil mubin wannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyana inna anzalnahu haqiqa mun saukar da shi shi wannan littafin qur'anan abin karantawa arabiyyan balarabi la'allakum ta'qiluna dan ku zamto masu hankali sai Allah yake nahnu naqussu alayka mu ne muke baka kissa labari dama qur'ani ya kunshi abubuwa uku ne tauhidi labarai hukunci duk inda zaka bi ayoyin alqur'ani ya guda uku nan suke yawo tauhidi qasas ahkam wayannan su ne abin da qur'ani ya kunsa gaba ɗayansa saboda haka kaga nan sai Allah ya ce nahnu naqussu alayka mu ne muke baka labari ba jarida ba ce ba magana jari ba ce ba dare dubu da ɗaya ba ce a Allah ya ce mu muke baka labari tunda ka ga wancan labaran wani za a zo a ce ga nan ga nan ta zo mu ji ta bayan an gama sai a ce ba dan gida ba da dai karya to wannan labarin ba irin sa bane wanda za a zo a ce fiction mutum ya zo ya ɗauke labari ya ci abu duk ba wannan bayan an gama wani ya kalla ya ɗaya jikin ya fi don gurin an yi an yi tautology an yi gwari babu a cikin labaran alkur'ani to shi sa Allah ya ce nahnu naqussu alayk ni mu ne muke baka labarin ahsanal qasasi mafi kyawun labarai bima auhayna ilai dangane da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka na me na hadal qur'an akan wannan alkurani domin kun ga annabi Yusuf ya riga annabi Muhammad zuwa to yi za ka ce in ba ba shi labarin ba zai san me ya faru da annabi Yusuf ba to sai Allah ya ce mu muke baka labari shi kuma labari dama yana da yawa kowa idan ya zo dai abu ya faru za ka sha labarai malam kowa da irin tasa hanyar in wani ya zo da kanka za ka yi mata za ka kashe ka sai wannan labarin da inganta ko lokacin da ‘yan taliban suka zo za ku iya tana shekarun sanda suka zo ayin kana zaune za ka ji labarin kana zaune sai ka ga mutum uku sun zo kowa da irin labarin ko wani zai zo ya ce billahi lati ya gan su jariri ba har babun diga yi kuma wani an rantsuwa an fahimta da kyau ko wani kuma zai zo ya ce ka za ka yi ta jin labarai iri iri to kaga labarai suna kunshe ya tamilu su dika wal kadhib yana ɗauke da ƙarya ne da gaskiya to Allah yake mu muke baka wannan labarin wato bima wahaina ilayka hadha alquran an gane ku mu muke ma baka labari dangane da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan alqurani wa in kunta da cewa ka kasance min qablihi kafin mu baka labarin labin al-ghafilin ba ka sani ba kwata kwata kafin a bawa annabi labari bai san bai labarin annabi Yusuf ba ko za annabi Yusuf yana ɗaya daga cikin wato wani fice da tarihin sai ita suratu Yusuf abinda na manta ban gaya mana ba tana cikin surorin da Allah ya saukar da su lokaci guda ba wai aya goma goma goma ko aya biyar biyar ba a'a ita surar tantakar aka saukar da ita an fahimta da kyau ko shi yasa mafi yawanci za ku ga ko sahabbai sun tashi biya sun biya tarika a sallah duka za a je ta sallah muna hira da shekaran jiya ne mun fito sallah asuba da Usaifa muke hira da shi nace zuwa ya limaman ku sai yake ce mu wani da wani yace akwai wani shekar Ramadan yace a shi idan ya zo a sallar magariba suratul hajj yake biya nace duka yace na ce to yayi saboda haka wannan shine an gane ko wa in kunta min qablihi la min al-ghafili duk da cewa kafin nan kai baka sani ba to nan da Allah ya ce tilka ayatul kitab ay hadi ayatul kitab wayannan ayoyi ne na littafi wa huwa al-qur'an shine al-qur'ani in kuntina a wasu wuraren mun ce al-kitab mafi yawanci yakan zo da ni ma'anar wato lawul mahfuz to anan gurin kuma qur'ani ake nufi المبين كما الواضح الجلي وان بيانات التعقيدي بادو الذي يفتح عن الاشياء المبهمه وان yake rarrabe yake bayani akan abubuwan da suke mubahami ba a fahimce su ba kuma ya tafsirin su shi za ka yace inna anzalnahu qur'anan arabiyya domin muka saukar da shi abin karantawa domin qur'ani yana nufin al-maqru abin da ake karantawa kamar yadda Masani yake faɗa a cikin baitikansa na sayyidina Usman dahu bi ashmali unwan as-sujud bihi yuqaddi'u al-layla tasbihan wa qur'ana kaga sayyidina Usman ya zo yana karatun al-qur'ani yana biyawa yan tawayi suka haura bayan sun tare shi hatta sallah farilla baya fita kwana goma sha biyu ko arba'in yana cikin karatun qur'ani lokacin sallah wala suka haura suka yanka shi jinin tasiri tarzuwa tsalle a jikin fata ya fi ga humulla. Su sau da haka shine Hassan yake ba mu labarin me ya faru da sai na Usman. To shine ma da yake gaya mana a nan cewa Allah ya saukar da Alƙur'ani Ƙur'anin Arabiyyin abin karantawa Balarabe. Ƙur'ani Balarabe tsakani da Allah duk yadda za ka yi ƙoƙari ka kafiya shi da Larabci ka yi wannan ƙoƙarin. Domin Allah ya bai ce ina anzalna Ƙur'anin Hausawiyyan ballantana iyamuriya an gane ko Allah bai saukar da alkur'ani ba haushi ba saboda haka da larabci Allah ya saukar da shi shi yasa zaka ga duk inda aka je aka biya ba haushe zai je garin laraba ya biya alkur'ani a taron musabaka ya ci saboda yayi kokarin tabbata abin da annabi ya zo da shi Allah ya ce mana balarabe ba ba haushe ba ba kowane yari bane ba ba fulatani bane ba kanuri bane Qur'ani balarabe ne sannan shi yasa ake so a ja hankalinka ka dawo ka koye shi yadda yake domin qur'ani ne ko larabci ne kadai yake da harafan da babu su a duniya duka kaga zat zat wanda yafi kowanne wahala cikin huruful ijaiya zat ba wani ya zo ce wala ralin kawai shi ba zai bata wa kansa lokaci ba zat din nan wai zat ta koma ra shi za ka ji sun tashi rantsuwa ba za su kure rantsuwa zai ce wallazi na ɗaka bin zani an gane ko yawa wannan da ya rantse wato wanda yake da uban wallazi na ɗaka bin zani na rantse da ubangijin wanda yake kurisi da zani shine annabi alaihi salatu wassalam sannan kaga babu ha ha ha ustagir balarabe ne kada yake da ha babba da ha karami duk duniya ba wani yare da ake da shi duk me ake oral english ɗinka baka da ha ta tsakiyar magogoro duk oran ɗinku babu ha ce ma ha ha usagir ake cewa farisiya a farisiya akwai ta farisawa suna da ha wadda za a koya yara a ce a yi kaki ma an yi kaki daidai ne amma da ha da ain ainun ma haka ba wani yare ne suke da shi a duniya an ba larabci ba zat ba haka to kaga wayannan su ne har ka zo a ce ma ha babba ha karami to saboda haka Allah ya saukar da alqur'ani balarabe qur'ani ne idan ka zo wajen biyawa ka canja ma harafi sai ma'ana ta canja kana canja harafi wallahi da wasali da harafi kana canja su a larabci sai ma'ana ta canja shi za misra suna da wata ɗabi'a ko ce muna wata hira da da jamil za ka ga sai ya kasa haƙuri yanzu idan kana ji alƙur'ani kai wani abu sai ya magana a cikin sallah ba misiri wanda ya sa alƙur'ani sai ya magana ya ce akwai ayat da yake biyawa yana cikin biya a sallah shi wani abu ya ce yake ce gyara shi kuma gyaran da yake yi yana ƙara wani abu a ciki kamar ya samu a wato tashwi yana ɗauko ta ayat wani a kusa da shi wanda shi da zai je kasa hakuri ya gaya mata da larabci ce malam kyale shi ci gaba da karatun ka kai kake yin daidai kuma wai sallah ake saboda yana ta gyara ba in ya faɗa ya faɗa kuma shi din ne yake kuskuren mai gyara yace sai ne yace kyale shi ka ci gaba da karatun ka naka ne daidai ba na to saboda haka abin da yake daidai a alkur'ani idan ka zo gurin wasanin saba ka da shi kasa ma'ana za ta canja idan ma'ana ta canja mai yawa ko ba za a kyale ka ba sai amma ta ce subhanallah in baka gyara ba ma a gaya ma me za ka gyara wannan shi ne abin da yake domin qur'ani balarabe to sai Allah ya ce la'allakum ta'qiluna dan ku zama masu hankali shine malamai suka ce duk inda mutum yake so ya zama mai teji da bahaushe yake faɗa sai to karanta alqur'ani ya fahimci ma'anarsa to za ga duk wanda yake karanta alqur'ani yana bibiyar ma'ana to za ga mutum ne mai sai domin qur'ani cikakken sai ne kuma zai dora ka kan sai to shine abin da Allah ya ce wa zalika li anna lughatal arabi asahul lugat domin wato lugar laraba ita ce mafi fasaha luga duk wani yare da kace amma da zuna kan wani abu akan allo ina ta so tambaya ban sani ba ko ni ne ban fahimci daidai ba kawai yau sai na kalli an rubuta wa yara hausa language a saman allo to aha tun da hausa za a me za a ce lango eh ni kawai wallahi allo ba ba gaba ɗaya tunani na da da na kalla ina da wannan tunanin to me za a ce lango ko ai ya kamata a ce yara hausa kawai a rubuta amma hausa language ai ana cika ba ta iya ba kafa baya tsakani da Allah to saboda haka wannan shine afsahul lugar wa abyaluha wa awsahuha shine mafi fitowa fili larabci ba wa awsahuha shi ta wanda Allah wani amfanin wannan tafsirin yanzu idan Allah ya sa kana fahimtar ayoyin duk ran da liman ya shiga gaba yanzu zai karanta suratul yusuf na rantsi da Allah ɗanɗanan da zaka ji sai ka ji da bani saboda sakon yadda yake zuwa daga hanyar annabi alaihi malaika jibrilu zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam zuwa kwakwalwarka ya sha bamban da yadda za a yi ma bayani da Hausa shine amfanin fahimtar yanzu in ka fahimta to ka bi limamin da zaka kwamsu da shi ya zo eh dan sallah tana da wannan abu duk limamin da baya baka ɗanɗano a sallah to ba za ka samu abin da ake bukata ba shi sa wani za ka ga ya gwamnati da guri duk inda zai je guri mai nisa limamin da ya gamsu da shi dan ya bi shi sallah dan ya samu ziyadatu iman wanda yana da muhimmanci kuma matuƙa yana da muhimmanci to saboda haka malam yake gaya mana anan yace ala ashrafir rusul Allah ya saukar da mafi ɗaukakan language yare zuwa ga mafi ɗaukakar manzanni bi safarati ashrafil mala'ika ta hanyar zakada zakadan ma ya zama mafi fitin mala'iku shine mala'ika jibril wa kana zalika fi ashrafi bi qa'il ardi kuma an yi haka a gurin da yafi kowanne tsarki da girma kasar da tafi kowace ita ce maka wa ibtudiya inzalahu fi ashrafi shuhuris sana sannan aka fara saukar da alqur'ani a cikin mafi shahara mafi girman watanni wa huwa ramadan shine ramadan mala yace fa kamula min kulli alwujuhi qur'ani ya cika ta kowace fuska wa qad warada fi sababi nuzul hadhihi alaya ya tabbata malamin suna cewa dalilin saukar wannan ayoyin ma rawahu ibn jarir an mus'ab bin sa'ad ibn jarir ya kawo a cikin tafsirinsa shaykhul mufassirin daga mus'ab bin sa'ad an sa'ad qala yace anzala ala an-nabi unzila ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana an saukar wa annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi Qur'ani kale yace fatala alaihim zamana da aka saukar mada alqur'ani sai yake ta karantawa mutanen Makka tsawon lokaci yana karanta musu ayoyin Makka fa qalu ya rasulullah ya karanta wajen ayoyi 50 a cikin alqur'ani cikin 113 a Makka yana ta karantawa sai suka ce ya ma'aikin Allah law qasatta alaina ina ma dai zaka ba mu labari kullum maganar tauhidi ne to kuma da ma tauhidin ake bukata domin ba su yarda da Allah ba kullum su ake yarda da Allah ba da hukun zargi to sai fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya saukar da ayar labarin yanzu shi yasa yar maka ce suratul yusuf kuma jumlatan wahida gaba ɗayanta alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin har zuwa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun to thumma tama- tala alaihim zamanan faqalu ya rasulullah law hajjatana fa anzala Allahu azza wa jalla Allahu nazzala ahsan al-hadith a cikin suratul zumar bayan sun faɗi wannan Allah ya ce shine yake saukar da mafi kyawun zance shine alqur'ani mana yace wa mimma yunasabu yunasibu zikrahu inda hadhihi al-ayat al-karima yana daga abin da yake yake da alaka da ambatan da wajen ayoyin nan masu girma al-mustamilati ala madhi al-qur'an wanda ta koyi yaban al-qur'ani wa annahu kafin an kulli ma suwa min al-kutubi kuma ya isar daga dukkan wani littafi da ba wannan ba daga cikin littattafai to shi ta Allah madaukakin sarki yace la'allakum ta'qiluna da ku zama masu wato hankali sai Allah ya ce إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا na'am والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Allah ya ce kai tsaye kun kai yanzu episode na farko aka shiga. Allah ya ce eh tsara Yusuf ai uskur ka tuna lokacin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗa li abihi ya ga abbansa mahaifinsa yace ya abin ya kai abbana inni ra'aytu ahada ashara kawkaban da na kwanta bacci na ga taurari guda goma sha ɗaya a baccin wa shamsa na kuma ga rana wal kamara da wata ra'aituhum li sajidin gaba ɗayan su na ga sun durkusa sun gaishe ni dukkan su na ga sun durkusa sun gaishe ni duka goma sha biyu kaga fasarar da malamai suka yi cewa wa'annan taurarin ƴan uwansa ne su goma sha ɗaya rana kuma babansa kenan shi annabi yaqub alaihi salatu wasalam watan kuma mahaifiyarsa shine ma da yake kurli qaumika ya muhammad fi qasasika alaihim min qissati yusuf iz qala li abihi wa abuhu yaqub alaihi salam ka tuno wannan ka gaya musu abinda annabi yusuf ya gaya wa mahaifinsa annabi yaqub alaihi salatu wasalam annabi yana faɗa a hadisi yana cewa innal karima ibnu al karimi ibnu al karimi ibnu al karimi yusuf bin yaqub bin yusuf bin ibrahim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shine annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abu hurairah yana cewa an tambayi annabi alaihi salatu wassalam ayyun nas akram cikin mutane waye mafi daraja qala sai ce akramuhum inda allahi atqahu wanda ya fi daraja a gurin allah shine wanda ya fi tsoron allah ya fi kiyaye dokokin Allah qalu laysa an hadha nas'alu sabai kace ba wannan muke tambaya ba qala sai ce fa akramul nas yusuf nabiyullahi bin nabiyullahi bin nabiyullahi bin khalilullahi to mafi daraja mutane shine yusuf dan annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah khalilur rahman annabi ibrahim alaihi salatu wassalam qalu sai kace laysa an hadha nas'alu ba wannan muke tambaya ba ya ma'aikin Allah qala yace fa amma adinil arabi tas'alu dangane da wato wato nau'in larabawa kuke tambaya kabilu da yadda wato mutanen larabawa suke kalu na sai annabi ya ce eh sai suka ce eh kada sai annabi ya ce fa khiyarukum fil jahiliya to zababbun ku a jahiliya khiyarukum fil islam idza faqih sune zababbu a musulunci in suka fahimta addini abin nufi zaka ga wanda ya musulunta wanda ya musulunta ya fi wanda aka haifa a musulunci riko da musulunci ai kaga da Abdurrahman ko bai kwana biyu duk da yawan kun san shi mai zuwa karatu ko da yaushe lecturer ne a a baba baba Ahmad din nan ai muna hira da shi kun ga lafiya ba ra'iwar haka ya musulunta amma kowa ya ga yadda yake da rikon musulunci yanzu karatu za a zo karatu yana riga da yawa zuwa duk wani abu kuma wani abu aka faɗa bai gane ba aka wuce zai ce bai kaza ko azumin da aka yi magana akan azumin wanda ya wuce din nan kwana kwana na wanda muka yi wanda ya wuce na nafila tasuwa da ajura sai da yake me asalin sa me kuma yayi to muna hira wata ran da yace mun yace mun dan baya nan ne zan ga mu da kuke kallon sa yanzu yace shi sai da ya kai matsayin rabaran fasa a harkar kiristanci yace kuma ba wa iya ya zauna a amerika ingila yana fada sannan ya zauna a Ghana ka san ba ƙananan gurare ba ne to yanzu abubuwan musulunci in kaga yadda yake bibiyar su za ka sha mamaki duk wani abu da ya zo da ya ji shi na musulunci so zai kokarin ya ɗabbaka saboda ya ɗanɗana kafirci ya ji me a ciki ya gane wasa ne ya ce min duk da cewa tun ina kiristanci ya ce ni kuma tauhidi na irin naku ne akwai nan da muka yi karatu amadu yomi wallahi da ranar cewa ya kawai tsimi na tasammar wallahi ya ce wallahi yana kirista ma shi tauhidin zikiya shi sa rigimarsa kullum da iyalin da ke dan sa bai da lafiya a ce ba za a yi kaza bai ce a Allah yana gani mu dawo kan sahabbai sai da Umar ai kaga sai na Umar ba asali ba musulmi bane musulunci ai amma da yake musulunci ku ga yadda yake musulunci ku duba ku ga yadda sai na Umar ya rike musulunci hannu biyu Khalid bin Walid yana cikin ko zuwa kai dutsen Uhud sai ka tuno shi wallahi duk wanda ya je dutsen Uhud sai ya tuna Khalid domin yayi mana ta'adi a wannan lokacin ta Hamza Ibn Abdul Muttalib sai Musa bin Umar duk dalilin Khalid suka tafi lahira shi ya ba da hanyar da aka kashe amma Khalid bin Walid da ya musulunta ku gani da ya zo mutuwa kuka yake yana wa yanzu Khalid ne zai mutu a shimfiɗa a kwanta a gida ki saboda haka haka nan lokacin da lokacin da aka hule Usman bin Affan daidai gurin duk wanda ya san gurin a shekaru 95 94 a wannan lokacin a shekarun za ka ga guri ne da 'yan daba da 'yan kwaya suke taruwa su shaye-shaye a bakin kofa guri ne dandazo da aka zo aka buɗe Usman bin Affan su ma ya fara karatu 96 a gurin a daidai wannan lokacin an samu abubuwa wanda da wato an samu matsala da su wa'annan ɗan shaye-shaye amma yau da gobe yau da gobe da mu'amala ta wani da faɗi za su da yawa a ciki don har wani wato in ya zo zai biyo shi yana so sa kiyaye ba shi wani abinci to da Allah amma kar a sha a bari sai wallahi abinci zan wake da shinkafa zan sha abin da nake gaya ma daga ƙarshe sai da ya zamto masu kawo wato masallacin Usman bin Affan farmaki wayannan din su suka rika bashi kariya har yanzu akwai wanda yana nan da yawa wasu wanda suke yin daular ba san ba yana nan abubuwa da yawa suka taso ya zama ustaz raqamul awwal yana cikin waɗanda suke yayi yayin na gurin yanzu ustaz ne ka dauka ganjin dauka haka imamu harabi da gaske ake musulunci khiyaruhum fil jahiliya wa khiyaruhum fil islam idza faqu an fahimta da ke ko saboda haka wanda ya ɗanɗana wancan ɗin idan ya dawo yanzu musulunci ba zai rike shi da wasa ba amma wanda a musulunci ya tashi bai ɗanɗana kafirci ba shine za a ga yana wasa da musulunci to shine malam yake gaya mana anan wa qad takallama al-mufassirun malaman tafsiri sun yi bayani bayani ala ta'lili hadha al-manam akan fassarar wannan bacci anna al-ahada ashara kawkaban ibaratun an ikhwati cewa taurari guda sha biyu bayani yake akan ikhwati yan uwa wa kanu ahadu ajara rajulan siwahu su goma sha biyu ne banda shi wa shamsu wal qamar ibaratun an abiyi wa ummi rana da wata kuma ibara ce akan mahaifiya da mahaifin hadha an ibn abbas wa sahab wannan fasara abdullahi da abbas da ya kawo a cikin bayanin da yi cewa ƴan uwansa ne da iyaye to shine malamai suka ce hina wato fassara za ta zo ne wa kada waka tafsiru ha ba da arba'ina sana tafsirin ya faru na ayar da ya mafarki bayan shekara arba'in wa kila samani na sana wasu ma malamai suka ce sai bayan shekara tamanin wa zalika hina rafa abawaihi ala nabi lokacin da iyayensa suka kai masa ziyara a misra suka fada a gabansa wa huwa ala saririhi wa ikhwati bayna yadayhi da gidan uwansa duk suka ba suka zube a gabansa wa qaru da Allah yace za mu biya ayar nan gaba aya ta 100 cewa wa qaru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya suka fada a gabansa suna sujada yace ya abba wannan shine fa tafsirin fassarar mafarkin nan da nemi kaulu tun da tun ina yaro wa qad ja'ala rabbi haqqan gashi Allah ya bada shi gaskiya yanzu a nan ne za mu ji a cikin hikimomi da malamai suke fitarwa cewa duk uba in dai uba ya kai uba to za ga a cikin 'ya'yanka kana iya gane kowa ba daidai bane a yayan ka ce baka iya ko tsara aka kawo aka ce wani ne ka ce a daidai wani haka ake so uba ya zama ka yi wa ɗanka ka san language ɗin kowa a five love languages ba iya mata da miji ba ne har ƴaƴa ka iya gane yaran kowa na taɓa ba da misali akwai bawan Allah da ya mutu ƴaƴansa makarantar nan suka yi lokaci guda azubi guda yana da ƴan mata kusan su biyar wanda suke zuwa duk sun yi ta aure wani ya nemi aure ya matsa mun cewa kaza kaza sai ai ba mu ba aure muke hada to da naga suna da alaka sai na je na tambaye man mahaifin saboda haka da na tambaye shi ya rasu yanzu Allah ya ji kansa lokacin da muka je na tambaye shi sai ce to ba matsala malam ku zo da shi na gaya mar muka je ya fito ya sa mana tabarma muka zauna sai ya ce me yasa wa ya gani a ciki yana so sai na faɗi sunanta sai ce to me yasa yake sanda ya juru yana so sai ce a an yi dawo interview ke to sai kai bayani kaga dai ba ni ne nake so ba kai yawa dan wannan bayani kai za ka amsa saboda haka ya faɗi wasu dalilai sai ce to in dai wannan ɗari don wannan ɗari'un ne ni ina ganin da wance ne ba domin ita ce mai wannan kwalitin din da yake nema da yake son yarinya ta gida ita ba ta da su ni ina gani amma shawara sai ce amma idan ya matsa ita din yake so ya je ba ruwa na ya je su daidaita amma in ya sako min ita akan wannan ɗabi'a da na gaya masa wallahi sai mun yi shara da shi domin na gaya mar ba ta da su kaga wannan kullum in na zo irin wayannan guraren abin da nake hararowa shine wannan mahaifi ne na gaske domin ya san ɗabi'un ƴaƴansa to haka ake so kaga ai asali abin da aka gina ma kai kenan abin da ake so mu tura Allah yana ba mu labarin Yahudawa cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi sun san littafin kamar yadda suka san 'ya'yansu me ake gaya ma wannan ɗaya daga cikin misalai yar uwar Anas bin Nadir da aka yi wa shahada a yakin Uhud lokacin da aka zo an bar mutula an dadda tsaki da ta da ta tawon za ku iya tunawa ta zo tana dudduba gawa bata gane gawa dan uwanta ba sai da dan yatsa kawai wannan amula banana da ciki ta gane wannan tsagun yan yatsu ta ce wannan wane ne wallahi saboda dan uwanta fa ina ga danta to shine zaka ga da da iyayenmu yadda suke yi ba su yi boko ba wannan kira cikin filuwar da ake rainawa iyayenmu ba digiri ba diploma amma za ka ga ta tafi kasuwa ba ta fita sosai in ta ne ta siyo ma takalmin silibas eh ma daidai wallahi amma yanzu matan mu sai su koma sau uku ko ba ka bane to saboda haka wannan din ne wannan abin da ake rainawa shine ilimin kuma shi da za ka sun san ƴaƴan ciki da bai kuma shi za idan ta faɗi ta mutu za ka ga mutum sai ya ji a cikinsa domin kai ka san wannan mahaifiyarka ce ba uwa ba ce ta boko kawai a'a uwa ce ta gaske to saboda haka wayannan abubuwan suna da muhimmanci mu lura da su matuƙa cikin suratul yusuf abin da muke so kamar yadda muka biya a jera wasu shekaru shi so muke mu ɗauki wasu darasai da za ka yi applying a rayuwarka za su ma amfani idan muka ɗauki tsarin suratul yusuf wallahi za su yi mana amfani a zamantakewar mu ta yau da gobe to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa qala ya bunayya qala ya bunayya la taqsusu ya ta'ala ikhwatika fayakidu laka kaida to إن الشيطان للإنسان عدو مبين Allah madaukakin sarki yace kala ya bunayya ko ga yanzu annabi Yaqub zai ba wa ɗansa amsa yace ya kai dana la taqassus ru'yaka ala ikhwatik wannan mafarkin da kai karka ga yayan uwanka hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa yakidu laka kaidan za su shirya mamakin su in ta karba ki wayannan yan uwan fa da zamu bayani yanzu malaman tafsiri cewa suka yi mahaifiyar Bunyamin da Yusuf da mahaifiyar wayancan su goma sha ɗaya ya da kanwani asali ya da wasu mata ya ce uwa ɗaya uwa ɗaya domin lokacin ba a haramta wa an tajima uwai da tsoksai ba wasu kuma suka ce a'a sai da babar su ta mutu sai ya auro babar su annabi yusuf kun ga ai alakar mai karfi ce amma duk da haka ku duba ku gani tun yanzu mahaifin da kansa ya gane cewa suna da matsala kar ka gaya musu domin za su shirya ma makirfi iya makirfi inna shaidana sai ya kara ma wa'azi yace domin shi shaidan ana so a gaya ma ya jini min bin adam majradam yana yawo a cikin dan adam inda yadda jini yake yawo sai yace shi shaidan lil insani a gurin mutum aduwun abokin gaba ne mubinin kuma wanda yake mai bayyana gaba يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه Allah yana bayani akan wato annabi Yaqub dangane da ɗansa lokacin da ya bashi labari na abin da ya gani a wannan mafarkin. Wata tafsirinsa shine wato yadda za a zo a bashi labarin ‘yan uwansa da abubuwan da za su zo su faru da shi a baya. Dangane da wannan to shine la ta suturu ya ka ala ikhwatika ayya wato fa yajidu laka kaidan ayya talu laka hilatan za su shirya ma dabaru na cutar da kai. يردونك فيها ولهذا ثبتت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذا بدع السنة النبي يجي إذا رأى أحدكم ما يحب دون ديغا أبن ديغي سوى مفرقي فليحدث به دون أبن يارغا يا فذاك يغا مسوي شيما شيما مسوي كذاك غا وإذا رأى ما يكره إن كذا أبن دباك سوى مفرقي فليتحول إلى ذنبه الآخر كان أبن ديغي كذا أبن ديغي سورة ذاك تو كتنزل kwanciya kana dama rarrab da suke ce banda ita idan kana bangaren dama ko hagu in a hagu kake koma dama in dama kake koma hagu haka annabi alayhi salatu wassalam ne wal yashbul an yatarihi salatan kai ta'wizi ka toba a hagu ka toba sa uku wal yata'id billahi bi jari ka ce Allah ka tsare ni daga abin da na gani kar wanda yi wala yuhaddith ya ahad annabi yace karka ga kowa kai ne malamin kanka wajen fassara mafarki fa inna lan tadurru annabi yace wani taba cutar da kai ba ko me ka gani karka damu kanka kun ga annabi ya koyar da mu ya ake fassara mafarki a matakin farko kenan in ka ga abin ki nemi tsari da shi ka canja kwanciya ba abin da zai faru an fahimta da kyau ko yawan alheri ne kuma ka iya gaya mazoyi saboda ne saboda makirci da sharri kar wani ya shirya ma wani abu sai Allah ya tsere وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله يجي وكذلك يجتبيك ربك كما راك ne ubangijin ka ya zabe ka yanzu za ku fara daukar lesson mu fara gano menene yake sa yau mutum hasada sai Allah ya ce ya gaya masa cewa haka kamar haka Allah ya zaɓe ka ubangijin ka ya zaɓe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith sannan kuma ya sanar da kai wani bangare na fassara mafarki kun ga abu na farko da yasa za a yi wa Annabi Yusuf ne hasada ilimi ne domin Allah ya bashi ilimi tun yanzu an gaya ba cewa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith dama malamai suka ce dalilai uku ne ke sa ya mutum hasada ilimi dukiya mulki wanda za ka ga wayannan abubuwan kuma wasu annabawan sai Allah ya ba su duka kamar annabi Sulaiman duka uku Allah ya ba shi Allah ya ba shi ilimi domin har mun biya a wasu hadisai cewa amma annabi Dawud ya yi hukunci ma ya gyara kamar yadda muka biya a wani a tafsiri ma suratul Dawud fa fahamna ha Sulaiman ko annabi Dawud ya yi hukunci amma annabi Sulaiman ya ce ba haka za a yi ba kuma Allah ya ce shi ne daidai kaga Allah ya bashi mulki ya bashi ilimi ya ba shi sarauta duk yana da ita to shi ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam za ga abin da aka hararo mai yanzu ga ilimi ga ne ga sarauta za a zo mulkin za a zo a yi to shine Allah madaukakin sarki yace wa yutimmu ni'matahu alayhi kuma ya cika ni'imarsa a kanka wa ala ali yaqub da kuma alayen annabi yaqub alayhi salatu wasalam ya'ya da jikoki kama atammaha kama yadda ya cika su ala abawayka ga mahaifinka iyayenka kai uwa da uba min qablu ibrahim ko kuma iyaye kawai tun da tan iyayenka na da Allah ya cika musu ni'imomi ai kaga Allah ya gaya mana wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa ibrahim alladhi waffa to shi kaga annabi ibrahim ni'imomi Allah ya cika masa su to shine min qabul ibrahim iyayenka tun na da tan annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne hakimu kuma mai hikima ne wani yace yaqulu ta'ala mukhbiran an qawli yaqub li waladihi yusuf Allah yana bada labarin annabi yaqub dangane da magana da yi wa ɗansa annabi yusuf cewa ka maktaraka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya zaɓe ka wa raka haji ka waki ma a kyamsu wal kamar sabi da tallan ya nuna ma wannan taurarin da rana da wata sun faɗa a gaban ka sun yi sujjada to shine Allah ya ce kazalika yastabi ka rabbuka ai kamar haka ne ya tsaro ka wa yasbika lilibuwati kamar haka ne kai ma Allah zai zaɓe ka ya kebance ka da annabtarsa to shine Allah madaukakin sarki malai ya gaba da gaya mana cewa wa yu'allimuka min ta'wili al-hadith kuma ya sanar da kai daga tawili fassarar hadisai kala mujahid wa ghayru wahidin ya'ni ta'birur ru'ya ana nufi mujahid yadda ana nufin fassarar ta'wili al-hadith shine fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alayhi sannan Allah zai cika ma ni'imar sa akanka bi irsalika wa ihai ilayka ta hanyar aiko ka shi zai ce kamar akan maha على أبويك إبراهيم من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لله أبنجدك مثلي حكيم كما من حكمة أي هو عالم حيث يجعل رسالاتي الله ينا سند إن ذي أجيلي من ذنب فلا أن نبتسى الله يجيلي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الله يجي لقد كان في يوسف حقيقة wato ya tabbata dangane da labarin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa ikhwatihi shi da yakuwansa ayatun akwai ayoyi da muka ce a lura da su lissa'ili na gaba su tambaya istalu da yusuf ku tuna lokacin da suka ce wa annabi yusuf ko kuma istalu ka tuna lokacin da suka ce la yusuf wa aqu lalle annabi yusuf da shi da dan uwansa ahabbu ila abina minna sun fito yuwa zuwa ga mahaifinmu fiye da mu ƴan uwansa da suke faɗa cewa kun ga baba ga ya fi son yusuf da bunyamin ya fi kaunar su wa nahnu usbatun gashi muna da yawa mu tawagan mu ga mu karfafa kuma gashi mun haura goma dama usba shine mutum goma zuwa arba'in shine usba innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum saboda haka gashi muna da yawa amma mutum biyu a bibi da su akan su bi kawai inna abana lallai baban mu ji su lafi balalin yana cikin wani rashin sani mubinin wanda yake a fili wannan abin da ba mai yake ba ba daidai bane shine sai kuma da aka koma ana yi ya qulu ta'ala laqad kana fi qissati yusuf wa khabarihi ya tabbata kissar annabi yusuf da labarin sa ma ihwati ayatin ai ibratul akwai ababan lura ka lura da kyau wa mawa'izin lisa'ilin da kuma wa'azi ga masu tambaya an zalika akan wannan kissar ai al-mustaqbilina an kabarun ajib akwai labari mai ban kai yastahiqu an yustakbara anhu kuma ya kamata kowa ya ɗauki darasi ko kai kaɗai ne a gidanku wannan taron kuna da yawa to shine ai halaku fi ma yazunnun wallahi la yusuf wa aqu hatta rantsuwa a cikin iya da tanzu kawai cewa mun rantse da Allah Yusuf da dan uwansa ya amina bunyami suna nufin bunyami wa kana shaqiquhu li ummi shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke da bunyamin ahabbu ila abina minna shi ya fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu fiye da mu wani hannu usba ga mu muna da yawa ai jama'atan fa kaifa ahabba zainab kan ithnaini akthar min al-jama'a ta ya ma za a ce a zaɓi mutum biyu akan mutum goma sha don ma noma za a in yaki za a mu za mu iya karewa mutum biyu ne za ki su abubuwan da suke hararowa kenan inna abana lafi dalalin mubin ya nuna fi taklimihi ma alaiha lalle baban yana cikin rashin sani wanda yake mabayyani saboda ya fifita ƴan uwanmu guda biyu a kanmu shine wajen gabatar da su a kanmu wa mahabbatuhu iyyahu ma akthar minna kuma ya kusan su fiye da mu to me za su yi zai faru yanzu tunda abubuwan abin ya fito karara abin ta motsa to me za a yi musu اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين to kun ji yanzu shawara ta fara dama duk lokacin da hassada ta fara to wayannan shawarwari ɗayan biyun uku ake ɗauka yanzu abin da suka ce kawai tunda hassada suke wata son ci gaban su sai suka ce ɓakwatulu yusuf kawai abin da za a kashe Yusuf kawai ba ta ba abu wani abu ne dogo wanda yana da tsohon tarihi a kashe Yusuf me yasa a wajira hohu zaɓi na biyu in ba mu kashe shi ba ko kuma a jefar da shi arzar a wata ƙasar kawai tunda dai ba social media da za a sa ana sigiya ba bai gano irin wannan kuma in mutum ya batan kai bata ya fada wata ƙasar su kuma yan ƙasar sai su mai da kai bawa kawai a gurin su kai bawa shi kaga wanda ya zama bawa kuma da wahala ya da gida in dai ba Allah ne ya sa aka ka tikus kamar yadda ya faru da annabi Yusuf din ba shikenan kawai to saboda haka ku kashe Yusuf ko kuma ku jefa shi a wata ƙasar yasnu lakum wajhu abiku sai ya zanto fuskar mahaifinku ta dawo kanku ku kadai ba sai suna nan zai gansu ba ya rika cewa wani ko idan ba da ne yanzu an kawo da su ai ka ga soyayya za ta faɗo kanku ne to ai rashin dabara ku kai banda abun ku a yanzu ma idan ta faɗo kanku shi ma zai fi son wani da wani su ma kashe sun za ku kuma to sai kun karar da kanku kenan gaba daya to dama illar hasada gaba ɗaya kashe mutum kashe kansa yake bari ƙara ta ayar fito da wasu abubuwa da malamai suke faɗa a kai to sai yake wata kunu min ba'dihi za ku zamto bayan baya nan ki Yusuf din kauman za ku zamto mutane salihi nagartattu kun ji wai Allah za a yi wayo ku kashe shi kawai bayan ya dauko sai a kiwa da waɗannan suwa Allah mun duba da muka kashe dan uwanmu abin da mata suke yi sai ta yi zunubin kafin ta yi zunubin ta ce Allah na tuba kuma sai ta yi ko labari ne za a bayar sai Allah na tuba kuma sai a gaya ba ai kamata yayi kar a bada labarin ko kuma sai an bada labarin a tuba amma sai an faɗi duk wannan kuma sai a yi zunubi to kun ji abin da suka ce ko ku tulu yusuf ku kashe annabi yusuf a wai tara uhu azan ko ku jefar da shi a wata ƙasa can daban ya kulu lakum wajha abikum fuskar mahaifinku ta da kan ku kadai wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan nan kuma bayan annabi yusuf ya kauce ku zama mutanen kirki ku da ku dubo ku zama mutanen kirki shine malamai suka ce mafi yawanci lokacin da hasadan mutum ta motsa in lokacin da ta motsa to a munin hasadarsa na cikin zuciyarsa a abin da yake so yana so in ma eliminating din ka zai ka mutu yana so bari ba mu misali guda biyu ai gashi nan mun faɗa cewa dalilan da yake sa a yi wa mutum hasada shine dama ka ga mutum ya fi ka da wani abu ko ilimi ko dukiya ko mulki ko sarauta ko abin da ya kama da wannan wani lokacin ma ko kyau amma wayannan su ne manya kawai wani abu da Allah madaukakin sarki ya fifita wani da shi a kanka to a nan hasara take motsawa annabi adam alaihi salatu wasalam lokacin da Allah ya halitta shi ai ya umarci mala'iku gaba da yake su sujjada wanda ya fara wannan tsiyar shedan ne wa yaqulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin kaga ya faɗi dalili Allah ya gaya mana cewa yayi girman kai duk mala'iku suka faɗi cewa annabi Adam sujjada suka gaishe shi domin kana faduwa ka gaida mutum ne wanda ne wanda ya bi ka dama suka gaishe shi amma iblis ɗan lisi ya ce haba a addudu liman halakta dina yanzu na tukuna yi wa wanda ka halitte shi da taɓo ni da ka halitte da wuta shi da taɓo da wato zan durkusa masa sujada kaga tana ta motsa domin ya fara nuna cewa ai bai fi shi ba kai a wani gurin ma faɗa ya yi ƙarara a ra'aita ka hadar ladi karramta alayya haka yake wannan yanzu da ka fifita a kai na ya faɗa dalilin da ya sa ba zai masu jira ba domin an sa shi ya fi shi to ba zai masu jira ba kuma ya rantsuwa ya ce la'atani kan na zuriyatahu illa ka yace wallahi tunda haka ne ke na tumbuke zuriyarsa ƴaƴansa sai na gama da su za su ga abin da zan musu dalilin hassadar mahaifinmu ne da wa shi ɗan yake yi ta dawo kanmu. To kun ji dama wa to sannan misali na biyu misali na biyu ku duba ku ga annabi Adam ƴaƴan nasa ne har yau ɗan biyu yake haifa biyu biyu biyu biyu mace da namiji mace da namiji in aka zo wannan sattin sun zo da wannan sattin sai a haɗa aure macen wannan barin tayatin sai a haɗa ta da namijin wannan tayatin namijin wannan tayatin a haɗa shi da macen wancan tayatin domin a samu zuriya haka ake yi saboda haka sannan suna da shari'a na zakka idan suka yi zakkarsu shekara ta duk wanda ya abin da kake da shi na dukiya za ka je ka ajiye mai dutse akan dutse in wuta ta cinye to Allah ya karba ɗaya na kiwon dabbobi ɗaya kuma yana noma kabila da habila kowa ya je kai kayansa sai wuta ta zo ta fi na kabi habi kawai sai hasara ta motsa a gurin kabi dan me yasa Allah zai karbi nasu shi bai karbi nasu ba wasu alaihim na babu ne adama bil haqi id qaraba qurbana fatqubila ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar dai hasara ta motsa me yace zai ma qala la aqtulannak sai waye wallahi sai na kashe ka kawai idan ka yi haƙuri idan mahasadi ya yi haƙuri ba mu lura da kyau idan yana haƙuri wanda Allah ya daga a kanka kai zai amfana misali bari ba mu wani misali idan da Allah ya daga mai kuɗi a gidanku idan baka yi ma hasada ba idan kai haƙuri kuɗin nan kai za ka amfana domin lokacin da wannan matsala kaza ta taso a gaya bar ya yi kaza da kaza zai ɗebo ne ya baka ki lalace ka gashi shi bai ma ci ba kai kamura ne ilimin da kake wa hasada dan gidanku ne Allah ya maka ilimi idan matsala ta taso ta ilimi wani matsala ta azumi ko gado ko wani abu ko zakka shi za ka tambaya kuma ko ya ki ya gaya ba ya je ya kwana uku yana bincike a minti biyar ya gaya ba kuma waye amfana wanda mai kuɗin to idan da mahasani zai yi hakuri zai ga abin da aka yi wa wanda kake wa hasada wallahi da lahi Allah ya baki ne dan ka amfana to amma saboda illa da makircin zuciya sai a biye mata kawai to kun ga kawai kami da yazo yace wallahi jina a taran suwa wallahi jina kake ka sai mawaji yace saboda me za ka je ni inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban wanda suka yi kiyaye dokokin sa ne mene ba la in masatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasi yadiya ila ilayya li aqtulaka inni akhafu la kaga duk saboda haka idan ka miƙo hannu na kake ni ba ranka ka ba dan uwansa ba to saboda haka wannan ɗaya daga cikin illolin hasada kenan annabi alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya aiko shi kun ga abin da suka yi cewa suka yi wa idh yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka shi ma abin da aka tsara wa kenan kuma hasada ce ta motsa suka shirya man magirgi suka ce ko dai a daure shi wasu suka ce a daure shi kawai wasu suka ce a kashe shi za a kawai a daina jin duriyar ta wasu suka ce a kore shi ya bar kasar Allah yake wa yamkuruna wa yamkurulla suna ya makirki Allah yana warware makirki wallahu khairul makirin duk abin da suke shiryawa Allah madaukakin sarki yana sanar da su to ka gani abin da Allah madaukakin sarki yake uqtulu yusuf suka ce ku kashe annabi yusuf alaihi salatu wasalam a wuce rahuhu ardan ko ku jefa da shi a wani gari ya kudu na kuma wajuwa abiku dan ya rato mahaifinku gaba ɗaya yanzu hankalin ya dawo kansa ki kanku wa takunu min ba'di qauman salihin sannan kuma ku zama mutane kirki bayan ku kau da shi sai Allah ya ce قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
na gane ka kariya ne duk daga mu da kacin da an gane ko kuma tsakiyar kisa muke da episode din yanzu yake a tsakiya muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu ibadan mu ta Ramadan Allah ka karba Allah ka sa mana cikin waɗanda ake yanta waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu garga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da fara waɗanda suke da rai kuma da zuwan kwanan mai amfani ɗayanmu da 'yan uwanmu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora ka hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunan sa da hukunta mu kuma Allah ka kara zuwa mana fili duniya da lahira waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure su ko a gaba Allah ka kara mu Allahumma amina fi awqatina واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين